نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أأمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'at kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na an-nur dake nan Wusatu Abuja don karanta littafin mu mai albarka insha Allah na al-khilaf bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna min wallafawan fadilatu sheikh muhammad bin salih al'usaimin al'uhaibi a tamimi rahmatullahi alai bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga mahalicinmu allah ya mana baiwa da karanta daidai da fassara daidai kuma muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa masu girma na alhayu alkayyum ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa na ilimi Allah ta'ala ya sa karatu da muke ya zama hujja ne a gare mu ba hujja ne a kanmu ba muna roƙon Allah ta'ala ya yi gafara da rahama da jinƙai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ‘yan uwanmu’ muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addininsa na daidai ya ɗauki rayuwarmu a cikin halin muna muminai masu imani waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu mu da muke raye Allah ya sa rayuwa ta zama hujja ne a gare mu ba hujja ne a kanmu ba fitintunu da muke fama da su a Najeriya abin da ya shafi matsala ta tsaro kuncin rayuwa talauci abin da za a ci ko abin da za a sha ko ƙarancin ayyukan yi ga waɗanda suka kammala makarantu ko kuma abin da ya kama da haka muna roƙon Allah duk abin da ya fi ƙarfinmu Allah ya sauwaƙe mana shi yunwa da talauci Allah ta'ala ya sauwaƙa wa kowa a cikin falalarsa matsala ta tsaro da muke fama da ita waɗanda suke ta da hankali a ɓangaren kidnapping ko banditry ko terrorism muna roƙon Allah ya taɓa zukatansu ya shiryar da su idan ba masu shiriwa ba ne muna roƙon Allah ya sa dukkan bala'i da musifa da suka ɗebo ta ƙare a kansu su kaɗai sauran jama'ar da ke neman aminci da zaman lafiya Allah ya amintar da su ya kuma zaunar da su lafiya yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na nawa darasi na sha hudu a littafinmu na alkhilaf bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna min wato ƙara wa juna ilimi ko saɓani tsakanin malamai asbabuhu sabubbansa an ce sabubba su ne dalilan da ke kawo shi wa mawkifuna min da kuma mawkifinmu wato matakin da ya dace mu mu ɗauka idan ana saɓani yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na nawa na sha hudu ko muna na iso na ga ɗaya daga cikin dattawanmu a arewacin ƙasar nan alhaji muhammad ubakari kuma wazirin bauchi na ce ƙetaro ya dawo ta nan ya zauna yana tare da mu a nan wazirin bauchi maji daɗin daular usmaniya na maraftanka da kuma sauran jama'a da ke masallaci gaba ɗaya allah ya ƙara wa rayuwa albarka bukatu na alkhairi allah ya biya zuriya Allah ya ƙara mata albarka yau za mu tashi akan darasi na goma sha hudu muna wata na shida a hijiriya yau muna ashirin da hudu kuma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kaga kenan muna da wata biyu da kaɗan zuwa ga ramadana abin da ya saura ƙarashen watan nan sai rajab sai sha'aban kaga kenan kaman kwana sittin da biyar ko da shida ko da bakwai ko abin da ya kama da haka muna addu'a Allahumma ballighna ramadan Allahumma ballighna ramadan Allahumma ballighna ramadan muna roƙon Allah ya isar da mu ga watan ramadana a cikin hali na imani da shiriya Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya. Darasi na sha hudu a cikin littafin Al-Khilaf bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna min. Kamar yadda na faɗa cewa littafin yana da bangare uku. Bangaren farko shine Al-Khilaf, menene sabani? Ko kuma a ladabin karatun mu na zaure tunda mu almajiran zaure ne. Mu yan karatun zaure ne da tsangaya. To ba a cewa Al-Khilaf sai a ce malamai sun ƙara wa juna ilimi. saboda mai saboda ladabi na tsangaya don ba wai saɓani ne irin yanzu na son rai ba a kowa da hujjar da ya ɗauka so da aka ba su cewa alkhilaf sai a ce malamai sun ƙara wa juna ilimi to ɓangaren farko shi ne alkhilaf bainal ulama mun yi magana a kansa me ma'anarsa ta ina ya samu asali sai wa asbabuhu asbabuhu wato sabubbansa malam ya kawo mana guda bakwai asbabul awwal har zuwa asbabus sabi' a cikin na sabe ɗin ya raba guda biyu ma ya zama sabubba guda takwas wanda suke na shari'a mu kuma a cikin bayanai muka kawo ƙarin sabubba da malamai suka kawo da ke kawo saɓani ko ƙara wa juna ilimi wanda mun ƙara sun kai kaman guda goma sha biyar saboda zamani ya canja yanzu akwai sabubban saɓani na son rai da yawa mutum yana ga gaskiya sai ya juya mata baya har an ɗauki ƙarya yanzu ita ma wani opinion ne ita ƙarya yanzu opinion ne kuma har ya zama ana ɗaukan dalili na shari'a a kara ƙarya alhali addinin musulunci na biyayya ne duk inda hujja ta bayyana ga musulmi na kwari sai ya ɗauka ya aiki da ita sai wa mawqifuna min shine gaba na uku to a yau zamu tashi akan wa mawqifuna min din ne mun kammala al-khilaf bainal ulama na farko mun kammala na biyu asbabuhu yau zamu tashi a wa mawqifuna min idan aka yi saɓani ko ƙara wa juna ilimi tsakanin ma'abota ilimi ya wani mataki ya dace mu mu ɗauka wannan babin iya da matuƙar muhimmanci mai iya yiwa ya fi kowanne muhimmanci wannan ɓangaren ga ɗalibin ilimi ko musulmin da ba malami ba da yake neman mafita daga cikin kace nace na malamai da kuma kace nace masu suna kace nace masu amsa sunar malamai wanda ba malamai ba ne mafiya yawan mu rikici a ƙasarmu ba fa malaman ne matsalar ba waɗanda suke sanya baki da sunan malinta ko ba malamai ba ne su suke ƙara kura wutar matsalar da muke ciki don mun samu kanmu a jarrabawa duk duniya duk duniya wannan opinion ɗina ne duk duniya a yawon da nake ban taɓa ga ƙasar da ake da tsananin freedom na karantar da addinai ba irin najeriya wannan dalilinsu ya zama mu muna ga ‘yanci ne ya haifar mana da matsaloli masu yawan gaske ta ɓangaren da a yanzu ya zama ake aiki da wannan fitintunu ana ɓata sunan addinin. Dukkan wata babbar fitina da ta tashi a arewacin Najeriya da aka kira ta da sunan addini aka zubar da jini za ka samu kashi 99 cikin 100 wallahi ba musulunci ba ne. amma an fake da musulunci ne wata wata fahimtar ma daga turai aka kawo ta sai a shigo da ita da rigar addini don me don an san mutumin arewa yana da son addini musulmin arewa yana son musulunci kristan arewa yana son christianity so ganin cewa babu abun da za a yaudare mu da shi da kaman addini to sai a fake da sunan addini sai a kawo in ba haka ba me hada ƙidar mai tatsina da aka yi a Kano da adamawa da gombe da maiduguri da sauran wurare da addinin musulunci babu abin da ya hada da wannan babu wata alaka in dai addinin ne babu alaka so wannan misali ɗaya ne a cikin misalai da yawa shi yasa freedom da muke gani wai na yin wa'azi illar da ke ciki yafi amfanin yawa illar ta fi amfanin yawa saboda me jama'a da yawa da sunan addini akan ɗauki nauyinsu ne don su rusa addinin amma an kai magana sai a ce dokar kasa ta ba kowa dama ya fito ya tallata abin da yake so ai ba a hana ya tallata ba me yasa mutum zai zo da rigar addini kuma yana rusa addinin musulunci ita ce magana Allah shi samu wanye lafiya Ibn Usaymin rahmatullahi alayhi yace wa hina idhin naqul a wannan hali sai mu ce wa mawqifuna min hadha al-khilaf mataki da za muka dauka daga wannan sabani da kace nace wa ani bihi khilaf al-ulama abinda nake da nufi da wannan shine sabani ko kara wa juna ilimi na malamai allazina na'lamu annahum mawthuquna ilman wa diyana malaman da muke sani sani na yaƙini cewa lalle su mawthuquna amintattu ne ilman a bangaren ilimi wa diyana da a bangaren addini ababe biyu ne fa addini malinta na farko mutum ya zama a ilimi ya ƙoshi ilimin ƙur'ani ya ƙoshe shi ilimin hadisi ya ƙoshe shi ilimin fikihu ya ƙoshe shi ilmul wasa'il ilmul ala abin da ya shafi nahawu saraf balaga usulul tafsir usulul fiqh mustalahul hadith alqawaidul fiqhiyya irin waɗannan waɗanda su ne wato kaman sinadaran ilimin ya zama ya ƙoshi a cikin su so wannan shine condition na farko ya zama iliminsa babu kokonto akan malami ne na biyu wadiyana a bangaren addininsa ba a kokonto kaga akwai bambanci tsakanin ilimi da addini wani zai zo ya ta magana na ilimi amma babu addini in ka bashi amanar kuɗi zai cinye idan a islamiyya aka bashi karantarwa 'yan mata ɗalibansa neman su yake da fasikanci kaga babu addini a wannan siffa wani ilimin a baki ne amma in ka mu'amalace shi babu gaskiya babu amana babu rikon amana babu adalci babu sanin ya kamata wani hatta lafuzza na addini a bakinsa babu idan yana magana yadda ka san wani ba ma guje haka yake zo ba a shar kaga ai babu addini shi malami na farko ya zama ilimi ya koshe shi na biyu in ka mu'amalance shi zaka koyi wasu ɗabi'u na kwarai tare da shi a maganarsa akwai ilimi za ga yana da kunya yana zaben kalmomi ba mai maganganun batsa ba ne in ka zo kusa da shi za ga akwai riƙon amana da adalci in a ɓangaren ibada ne za ga baya wasa da ibadun da Allah ya farlanta masa a ɓangaren nafifi za gan shi da ƙiyamun laili idan dare haɗa ko kwana ɗaki ɗaya in azumi ne za ka ganshi da kokarin azumin litinin ko alhamis ko azumin annabi dawud alayhi salam ya zama dai in ka kusance shi za ka ga addinin akwai wani farillan ma baya yi amana an bashi zai ci adalci babu tare da shi sai ka zauna babu abu ɗaya da zaka koya tare da shi to duk ilimin sa bai da amfani malami shine karatun ya koshe shi ɗabi'unsa idan ka kusance shi shi ba ma'asumi bane yana iya kuskure amma za ga abu akwai abun koyi da yawa a cikin ɗabi'unsa ko ka koyi azumin nafila ko ka koyi karatun qur'ani ko kuma ka koyi me kiyaye harshen ka za ga baya kazafi wa mutane in ka ɗauko cin namu ne ce a'udhu billahi karka kawo mana gulma a wurin nan ba ma bukatan gulma ko kaga kana koyan ambaton Allah a wurin sa ko kuma kaga duk girman amana aka bashi zai kiyaye ta in an bashi hukunci zai yi adalci ya dace ya zama addinin mai karantarwa in ka zo da kusa da shi ka zauna da shi akwai abin da kai zaka koya shine fa misalin zama da mai sai da turare ko baka saya ba ai kanshi zai ishe ka yau in ka zama yaron mai sai da turare ai kanshi ya ishe ka a kayanka amma in ka zauna wajen mai ziga zigi yadda ya tabbata a hadisi ko ba a kona ma kayanka ba to warin hayaki sai ya ishe ka so shi sa a ka'ida masu karantar da addini su gane cewa ba fa ilimi ne kadai malinta ba addini ma malinta ne ya zan muna da adalci muna da riƙon amana muna da kiyaye harshe muna da kiyaye kallonmu muna da ƙoƙarin yin ibadan farilla da nafila ya zama duk wanda ya mu'amalance ka ba ɗaya kake da sauran gama garin mutane ba akwai wani abu da zai koya tare da kai da zai ƙara mar kusanci da Allah subhanahu wataala ran da jahili ya kusanci mai addini ya zama bai fahimci komai ba babu abin da ya koya na ibada to al'amali ya lalace Allah ta'ala shi kare mu daga irin wannan malinta din Malam ya ce su malamai su ne wanda muka san su cewa lalle su amintattu ne a ilimi da addini. Lamanhum mahasubuna alal ilim, ba wai su ba su cikin irin jama'ar da suka zama an kange su daga ilimi. Akwai bambanci tsakanin malami da mai da'awar malinta. duk mai hidima ta addini a Najeriya in dai addinin yake nufi Allah yake nufi muna roƙon Allah ya ƙara iliminsa albarka Allah ta'ala ya ƙara karatunsa albarka amma inda yau akwai tsari ƙarƙashin musulmai shugabancin musulmai a ce mu musulmai mu yi wa kanmu faɗa mu zo mu zauna ƙarƙashin shugabancin mai alfarma sultanul muslimin hafizahullahu ta'ala a tantance malamai da wanda ba malamai ba wanda ba malamai ba a ce da Allah ku koma ku ƙara karatu wasu a kai su Misra karatu wasu a kai su Saudiya karatu wasu a kai su kasashe da dama na kar addini zai su yi karatu wallahi da za ka ga matsal da muke ci kashi 90 cikin 100 ta ragu musamman a yanzu ba wai a da malintan na da wahala shekara 20 25 gabanin a san ka sai ilimin ka ya danyi yawa saboda mai sai an sai kaset ake sani so duk mai shirme ba wanda ya damu da sai kaset ɗinsa sai ilimi to yanzu akwai matsalar akwai facebook mutum zai zama da ya buɗe shafi a facebook ya sa kansa shek shek shi da kansa ya sa title ɗin shek su imamu malik rahimahullah duk wani kalma ta ilimin an ba su tsoro suke ji tsoro suke ji kuma ba sai ya zo masallaci ba wani a falansa zai zauna ya kunna kamera ya jera manya-manyan takardu a bayansa don ya baka tsoro kuma a cikin takardu akwai wanda an shekara goma ba a karanta shi ba wani ma tun da aka saya ba ta bude shi ba kai sai baka tsoro wani daga ya ga daga sai ce kai kaga bayansa kuwa kai zai ba tsoro wani idan ka je bayan nan ka ce dauko kaza matsala kaza wallahi sai ga yana hada zufa ai ba jera takardu ne malinta ba idan ya zo karatun ka je na iya kiran kowane hujja daga littafin shine malinta ko baka ga takaddun ba in kaga yana kafa hujja da takaddun ai ka san an karanta su amma idan ya jera ko bai kafa hujja da su ba akwai malintar babu malinta to hatsarin da yanzu ya shafi talakawa almajirai a Najeriya da musulmai awwam mafi girma shine wallahi shine rashin bambance waye malami waye ba malami ba duk mutumin da yake musulmi ne ba malami ba Allah ya taimake shi gane a jama'ar da yake jin wa'azi waye malami waye ba malami ba ya saurari malamai wallahi ya huta shi yasa cikin addu'o'inka kullum ka rika roƙon Allah in ka sujada ya Allah a ƙasar mun nan Allah ka bambance mun waye malami a ilimi da addini na rika sauraron sa ina bin fatawarsa waye ba malami ba ran da Allah ya amsa maka addu'ar ka ya taimake ka ka huta ka dauki wannan addu'a da muhimmanci me iya yiwa ilimin ka bai kai ka bangance wanne ne malamin ba har ga Allah akwai waɗanda za su amsa suna suke malinta wallahi da akwai tsari ba su wuce a kai su ibtida'iya a fara karantar da su na hau na farko ba ba su wuce su koma a karantar da su arba'una hadith ba su koma a koya musu qawaidi ko akhadari har ga Allah wasu ba su wuce ba amma saboda freedom yana da kudin data yana da waya smartphone ya bude facebook sai ya fito kuma sai dauko babbar matsala dan a saurare shi babbar matsala wanda duk malaman duniya suna tsoron sa baki a ciki saboda me kar su yi kuskure tana faruwa yau bayan awa da sai ka ji shi Allah yana cewa to ga matsayar mu nan a matsayin ku na suwa Allah ta'ala ya taimake mu yanzu kwanan nan muka yi magana an bawa Sheikh Saleh bin Abdullah bin Fawzan al-Fawzan mufti al-am kuma ra'isu majlis kibar ulama gaba daya na Saudi Arabia wajen duk fatawa shi da shugaban masu fatawa kuma shi ne mai fatawa na gaba ɗaya fa in an ce na gaba ɗaya haɗa duk duniya matsala ɗaya ce ta faru a saudiya kwanan nan aka musu tambaya akan cewa akwai wani ciwo da ke faruwa mutum zai waye gari ya samu kaman hankalinsa ya tafi wani zai yi kwanaki bai farka ba sai bayan kwanaki ya farka idan ya farka yaya matsayin sallolin da suka kubuce masa in akwai azumi yaya matsayin kaza wallahi ya gagara amsa tambayar sanda yasa aka kira dukkan majalisin malamai lajinatu da'ima lil buhuthil ilmiya shine zaman su na farko bayan nada shi shine a zo a dauki matsaya akan wannan wannan tambaya inda zaka jefa ta facebook wani har ga Allah bai fahimci kawaidi ba take zai baka amsa amma shi ya gagare yi shi kada yace a kira duk malaman a zo a duba matsala tare da cewa in kiyasi ne akwai matsaloli da yawa da an riga an yi kiyasi akan sama da shekara dubu amma ya gagara saboda me saboda waɗanda ilimi ya ƙoshe su sun fi tsoron magana akan ilimi kuma iya cikin abin da na fahimta ko a ƙasarmu na experience wallahu alam bisawab idan manyan matsaloli suka taso ko na ilimi ne ko na wani abu da ya shafi al'umma ne wallahi waɗanda suka fi ilimin sun fi kowa tsoron magana za ka ga yana da wahala ka ji sun sa baki ba don ba su da abin faɗa ba ne suna tsoron cewa kada su yi fatawa a kuskure kuma wannan matsala ce ƙabayal umma ne ƙabayal umma a lokaci da dama ta fi ƙarfin malami ɗaya fatawa sai an tara malamai suna tsoro amma waɗanda suke almajiran daga tafar za su fara magana a kanta gabannin maka ankara malaman su gama bincike an riga an ruɗa filin da'awar gaba ɗaya an riga abin ya fita daga maslaha ya koma addini daga addini ya koma aƙida daga aƙida ya koma kafurtawa da musuluntarwa gaba daya gabannin ma malaman su gaba bincike akai an riga an ruda komai shine fa halin da muke ciki kuma jahilai suna nan suna ta ƙara abin dadi sun mai da abin kaman Barcelona da Real Madrid mu ga namu su ga nasu wani daga ya ga an yi comment sai ce a sama an ce halascin kaza shi kuma haramci ya dauka sai je comment sai ce ƙarya kuke yi sai wuce abin sa bai ma kuma me ya ka faɗa ba yadda ka san harkan kwallo kawai ƙarya kuke sai wuce wani ya koma ce waɗannan makwaɗaitan malamai ne waɗannan wani ya koma ce waɗancan a waɗannan ƴan bidi'a ne kawai bai faji abin da aka faɗa ba ba zai ma iya saurarawa ya ji hujjan ba kawai yayi comment ya wuce shi kuma wani wanda ya zo ya kare sai ce mu anan muke wanda bai daba ya zama arne ya zama mushriki shi ma bai ji me aka faɗan ba in za a yi wa'azin awa ɗaya na ilimi a jawo aya da hadisi babu wanda ya damu da wannan sai a bari ɗan minti uku ko biyar da aka yi wani ƙazafi ko ɓatanci ko ƙarya ko aka yi wa sharha akan wata matsala da ma da ba ta addini ba to ita za a yanke ta yi ta yawo har ma ka rasa a wani darasi aka yi don ba darasin ya damu mutanen ba wannan duk tarnaƙi ake yi wa addini cutar da addini ne mu tsaya gaban malamai mu yi karatu mu fahimci addini mu koya mu bauta wa Allah amma kar mu biye wa musu da kace na ce kan abin da bai da amfani mu zama mun lazimci malamai muna bin karatu muna aiki muna bautawa Allah ba wanda zai tambaye ka akan matsaloli na rayuwa tsakaninka da Allah ka Allah zai tambaye ka gobe kiyama kawai ka gyara alakar ka da Allah ka bauta mar ka shiga aljanna Allah shi samu wanye lafiya malam yace lahum man hum mahsubuna alal ilm ba wai irin jama'ar da aka kange su daga ilimi ba su da ilimin walaisu min ahalihi wasu ma ba abota ilimin bane la'annana la na'tabiru haula'i ulama malam yace ba ma daukan wannan a matsayin malamai ba ma daukan su a matsayin malamai koda ku suna da littafai da yawa koda ku za su je su ja aya ko su ja hadisi matukar ba su yi karatun ba ba ma daukan su a malamai ai irin su ne Allah ta'ala ya aibata ainihin al-yahudu akai da cewa me نعم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين أتكي سورة الجمعة آية بيار الله يتي مثال وذن دا أكدورا مسوء التوراة أما كما أبنت كيتي بس فهمتي التوراة با أم باس إتا بس فهمتي تبا Allah ya ce kamar misalin jaki ne da yake ɗauke da kayan kirare ko aka ɗora masa wani kaya na mai amfani na littattafan ilimi ko wani abin da ya kama da haka amma bai fahimci komai a ciki ba to ne shine misalin da na bayar mutum ya cika falo da takardu amma bai karanta takardun ba kuma in maganar ilimi ya zo sai dai su kare a tatsuniya da kwatance ba wai takaddun ne muhimmai ba ka fito ka kafa hujja da takaddun ka buɗe mujalladi kaza ka ce an ce kaza ka buɗe kaza ka ce an ce kaza shine ilimin amma in ba haka ba sai mu zama masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kama salil himari yahmil asfara so da mu rika damuwa da ƙarfin hujja ta ilimi ba kawai a ruɗe ka da takaddu ba ba kuma wannan iya aibata mallakan takaddu bane mallakan takaddu muhimmi ne sayan takaddu na addini na da matukar muhimmanci ba ma abin da za ka ba wa rayuwa muhimmanci da shi kamar sayan takaddun addini a karanta abin aibatawa shine sayan su don a burge jahilai ba don a karanta ba amma in an saya don a karanta ne wannan abin yabo ne mafu tsayyib na'am malam yace wala na'tabiru aqwalahum mimma yuhfazu min aqwali ahli al-ilm waɗannan da ba malamai ba ce ba ma ɗaukan maganganunsu daga cikin abin da muke ɗauka na maganganun ma'abota ilimi ba ma ɗaukan maganganun irin waɗancan akan maganganu ne na ma'abota ilimi shi yasa nake faɗa muhimmin aiki ga ɗalibi ka bambance waye malami waye ba malami ba waye malami waye ba malami ba akwai wani dan uwa da muka taɓa magana da shi duk da mu almajirai ne ban taɓa cewa ni malami ba ne shekara ta 2006 akwai waɗanda suka ɗauko aƙidar cewa karatun boko haramun ne aikin gwamnati haramun ne muka yi ta nasiha wa yara a jami'o'i cewa ba haramun ba ne akwai tazaham na masale da tazaham na mafasit abu ya gagara ana ta yawo ana sa yara suna barin boko a jami'o'i sai na rubuta takarda na cewa masu da'awar muna gayyata su zo mu yi munazara abinda ake cewa debate me ke faruwa akwai wani dan uwa malam Muhammad Kabir ina ga akwai darussa na irin na da za ku ga Darul Islam a jikin cassette to yana sai da cassette lokacin yana kasuwar wunti Allah ya kara rayuwarsa albarka da ya ji karatukan su ya zo same ni wata ran a gida a Bauchi ina karantarwa a university kamar shekara goma sha tara da suka wuce duk da za mu yi debate ya ce mu akar makalla waɗancan fada za ku yi dabar da su fa ayoyi suke ja'an suna magana ta ko'ina in ya tsaya darasi ne sai ja aya tamanin sai na yi dariya na ce to maybe kai ne baka fahimci ayoyin ba suke baka tsoro in ka muka zauna muka buga da shi sai ka dawo mu da suka amince mai da'awar ya shirya ya zo bauchi za mu yi debate awa biyar muka yi da minti wajen awa biyar da rabi a nan jiyar ya ka shirya da mun shirya za mu je a yi a multipurpose nan na wajen wunti sai muka samu labari ce a dare sun shirya in naje za a kai mun hari a kashe ni sai jami'an tsaro suka ce kar mu yarda a public saboda taron su ne kuma ga plan da suka shirya sai muka ce to muna so su su zo da mutane akalla goma mu mu zo da goma a zo da masu kamera na video da audio a yi recording an gama sai a watsa sai suka ce sun amince muka je gida a jiyari aka shirya ina zama na san ayoyin da yake tawili guda 27 sai na ajiye sai na ce na ji kana jan waɗannan ayoyi ɗin tun da ni da kai mun amince akwai malamai magabatanmu ina son duk ayar da ka ja ka gaya mun wani sahabi ko tabi'i ko wani babban malamin duniya da yake raye yanzu da ya fassara ayar irin fassarar da ka yi ka ce ka za a biology haramun ne kuma ni na karanta biology tun daga secondary school na yi government science secondary school gombe so ina so ka gaya mun wani magabaci a duk duniya daga shekara dubu da ɗari kuɗa aka saukar da ƙur'ani zuwa yanzu waye fassarar nan ai tun da na aje ayar har aka tashi ya gagara jan guda ɗaya sai malam muhammad kabir da ya ce mu akar makalla ashe haka abun yake na ce ai kai ne ake burge ka da ayoyin ni ai ba wai jan aya ne burgewa ba da ka zo fassarawa wani irin fassara kai kuma waye magabacinka akan fassara ai ba yau aka fara addini ba bare zama ni na fara fassara ayar haka shekara dubu da ɗari hudu da yan kai ana yi a ce ayan nan annabi bai fasara haka ba abbakar umar usman aliyu babu wanda ya tabi'ai babu wanda ya atba'u tabi da ba wanda ya a wannan zamanin ba wanda ya kai ka fara kuma kai din nan na san baka fi ni karatu ba kuma dauki fasaran ka na bar fasaran sahabbai a matsayin ka nawa ai tun da aka zuba ayoyin sai shuru bakin sa alaikum ko kun je an ja ayar ba a jawo ba a lokacin a yaran mu dake jami'a yara ɗaruruka suka koma jami'a suka yi ta zuwa ashe haka abun yake ashe daman hujjar da ake ja ba haka bane nace to ai wanda bai karatu bane kake jan aya ka burge shi wanda ya karatu ba jan ayar ba yaya aka fassara kana shigo da son ranka zai gane cewa son ranka kake yi to yasa irin wannan zamani gane malami babban aiki ne babban aikin da ke gabanka shine ka gane su wane ne a categories din malamai su waye kuma yan tamori yan me yan tamori irin waɗannan fitintunin suka zo masu ilimi suna ganewa da almajirai na ilimi suna ganewa shi yasa magabata ke cewa innal fitna idza aqbalat arafaha alalim wa idza adbarat arafaha aljahil ita fitina idan ta zo tana zuwa mai ilimi zai ce wannan fitina ne amma jahilai su a abun burgewa ne ya burge su amma lokacin da ta yi barna sai jahili ya ce ashe malaman nan fa gaskiya suka faɗa da lokacin da muke cewa a yi karatun boko a aikin gwamnati a zauna a yi karatu ba haka ayoyin suke nufi ba da yawan matasa sun zage mu sun mana kazafi wallahi wasu daga cikin masu da'awar karantar da addini suna aikin gwamnatin suna tare da gwamnati amma saboda su sa yara su mana rasar kunya masu waccar aƙida din su suke ba su hujjoji na littattafai wasu zo gaban mu su yi dibar da mu yara su yi rasar kunya sai yaro ya zo maka sai ka duba littafin sai ga wani malami ne da kake da fahimta iri ɗaya ba shi don a zo a makarasar kunya shi fa ya san abin da ya rike kai barna ne amma tun da kai yanzu kafiwa da daraja a malinta to bari ya sa a marasar kunya shi ya more saboda hasada haka aka yi ta yi da fitinar ta zo ta yi fitina a shekara ta 2009 aka fara yaƙe-yaƙe ana kashe mutane ana ɗana bama bamai a masallatai sai aka fara ce ashe malam abin da kuke faɗan nan gaskiya ne ba haka aka yi mana ba amma lokacin da muke faɗa kowa zagin mu yake ku ba su marasai abin da ke muna cewa barna ne zai kawo fitina arewacin Najeriya haka aka zo aka yi fitina Allah ya san adadin jama'ar da aka kashe a lokacin sai debate din mu ta fara dawowa ashe kun dade kuna buga da su kuma hukuma ba abin da ba a gaya mata ba tun abu bai lalace ba a daina a hana karantar da barnan da aka kawar da hankali aka bar kowa abin da yake ta yi kunzumin kowa yanzu ga illar ya zo akan musulmi hujja akan la ilaha illallah yace shaidan sa na uku sune malamai don Allah wannan darajar ilimi ne ko ba daraja ba kuma ga hadisai da dama mun karanta a baya da suke bayyana malamai sune magada annabawa ba fa magada annabi ba magada annabawa sun gaji annabi Muhammad sun gaji annabi Isa sun gaji annabi Musa sun gaji annabi Ibrahim sun gaji annabi Yaqub duk annabawan da Allah ya turo ga guda 25 a Qur'ani dukkan waɗannan annabawa 25 din malamai magadan su ne da Allah jama'a ko cewa aka yi kai magajin sarkin Makka ne don Allah daraja ne ko ba daraja ba a ce kai magajin Suddais ne limamin harami daraja ce ko ba daraja ba malamin ba a ce magada annabi ba aka ce magada annabawa kuma al'ulama uman na'ullahi ala halkihi malaman nan su ne Allah ya aminta da su akan halittarsa a duk duniya da muke rayuwa babu waɗanda Allah ya aminta da su ne trustees nasa akan talakawa kamar malamai bai ce ‘yan boko ba, bai ce ‘yan siyasa ba, bai ce ‘yan kasuwa ba, bai ce engineers ba, sai ce malamai ya tabbata a cikin asar su ne Allah ya aminta da su fiye da kowa akan halittunsa. Bi ma'ana in za a ci amanar halittu malamai su ne su ne na ƙarshe sai kowa a society ya lalace su da sauransu. Shi sa duk wanda ya zo yake so yaƙi musulunci abin da yake na farko shine yaya za a yi ya zubar da mutuncin malamai. To ba malamin yake tagetin ba addini yake yi, ba kuma ina nufin duk malami na kwarai ba ne. a cikinsu a duk yadda society ya lalace a cikinsu an fi samun dama dama fiye da kowane group na al'umma mafhum tayyib no haka mala yace a irin wannan sabani mataki da muke dauka akan malamai shine guda biyu ne manya-manyan matakai na farko kaifa khalafa haula al-a'imma lima yaqtadihi kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam sai mu tambaye kanmu su malamai da aka kafa hujja da su suka yi sabani wane ya ce halal wane ya ce haramun to ai ɗaya ce a ciki mai iya yiwa gaskiya to tiya aka yi waɗannan malamai wani daga cikinsu ya saba wa abin da ƙur'ani da sunna suka karantar malam ya ce wa hadha yumkin an yu'rafa jawabu an wannan yana iya yiwa mu san amsar bima zakarna min asbabil khilaf idan muka duba dalilai da muka kira guda bakwai a wannan littafi da ke sa a yi saɓani dalilai guda bakwai wani daga cikinsu ya san hadisin wani bai san hadisi ba wani ya kafa hujja da hadisi wani kuma ya yi hujja babu hadisi ijtihadi ne kaga yana iya yiwa a samu saɓani wani ya ɗauka hadisi ya inganta alhali bai inganta ba sai ya kafa hujja da shi kaga saɓani na iya faruwa wani ya san hadisin ya inganta amma fahimtar da ya masa ya fahimta a kuskure wani ya fahimta a daidai kaga in sun yi fatawa su mai iya yiwa a samu saɓani to sai ce wannan na faruwa da dalilai guda bakwai da malam ya kira a baya ko guda takwas saboda karkashin dalili na bakwai ya kira sabubba guda biyu wabi malam na zukurhu sannan da kuma abin da ma ba mu ambata ba na dalilai min babil misal a yin sharha mun kara wasu dalilai wa huwa kasirun wannan mai yawa ne ya zaharu li talibil ilm wanda yana iya bayyanuwa ga ɗalibin ilimi hatta wa in lam yakun mutabahiran fil ilmi ko da ku bai zama ya dulmuya a kogin ilimi ba shine mutabashir wanda ya dulmuya a kogin ilimi ɗalibin ilimi ne amma ya dulmuya a kogin ilimi to shi ma shine wanda ya ido a addini amma mai iyawa saboda tawali'unsa baya kirga kansa a matsayin me a matsayin malamai baya kirga kansa a matsayin malamai na biyu ma mawqifuna min ittiba'ihim shi ne menene matakin da ya ɗauka ya dace mu ɗauka wajen bin waɗannan malamai wa man tabi min ha'ula'il ulama in aka yi saɓanin nan na fatawa waye daga cikin malamai ya dace mu bi a yattabi'ul insanu imaman la yakhruju an qawlihi shin mutum zai bi wani limami ne wani babban malamin ƙauyen su ko garin su yace ba zai taba barin magana sa ba duk abin da ya faɗa kawai ita zai rike walau kana sawabu ma ghairihi ko da kwa dalilin wani malamin yafi na malamin garin su ka adatul mutaassibina kaman al'adan mutanen da ke yin ta'assubanci akwai mutanen da ke yin ta'assubanci kaman al'adan su mutun yace kawai yana da ta'assub mataki ɗaya kawai zai dauka iya abin da ya shahara a wurin anan zai rike ba zai ketare ba shine at-ta'assub wani yana ta'assubanci da malami a da muna yawan fada ana ta'assubanci da irin masaba ko malikiya ko shafi'iya ko hambaliya ko hanafiya waɗannan masabobi duka masabobi ne masu inganci malaman da suka suka yi fatawa na masaba wallahi manya-manyan malamai ne da duniya take me take ji da su imamu malik babban malami ne imamu shafi'i babban malami ne imamu abu hanifa babban malami ne imamu ahmad bin hanbal babban malami ne duka Allah ya musu rahama ya gafarta musu to ta'assubanci ne ka ce abin da ɗaya a cikin sai faɗa shi kaɗai za ka rike ba za ka ko da bai da dalili za ka iya rike masaba ɗaya sai wani dalili ya bayyana ya fi na masabar ka ƙarfi to sai ka bar wannan ka ɗauki dalili saboda ana addini da dalili ne ba da kawai ta'assubanci ga wani mutum ba da idan kana bin maganganu za ka ga akwai a ta'assubanci da dama a da idan kana bin maganganu akwai su da yawa wani zai ce maka misali akwai wanda ya ce ana hambaliyyun ma hayatu wa in amud wa wasiyyati lin nasi ayyata hambalu ya ce wato yace shi dan hanabila ne yana raye ko ya mutu wasiyarsa ga mutane shine kowa ya koma hambaliya shine wasiyarsa ai wasiya ga mutane shine kowa ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin binsa dole ka bi qur'ani dan shi zo da qur'ani dole ka bi hadisansa ingantattu don su ne maganganun da ke taimakawa wajen fahimtar ma'anan ƙur'ani sannan kuma abin maganganun ma'abota ilimi inda suka ciro hukunce-hukunce a cikin ƙur'ani da hadisi saboda ba kowa ne zai iya fito da dalili daga ƙur'ani ko hadisi ba amma manyan malamai na iya wannan shine dalili a malikiya akwai masu irin wannan magana yana ce aziriya min qaumin yaqulu da kullama talaftu dalilan hakaza ma qala baliku فإن قلت قالوا هكذا قال أشهب وقد كان لا تخفى عليه المسالك فإن قلت قالوا قال سهنون مثله ومن لم يقل ما قاله فهو آفق فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا وقالوا جميعا أنت قرن مماحق فإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكا في ترك ذاك المسالك irin maganganu ne na ‘yan masaba irin tsananin ta'assubanci wato daraja ta kai ga mutum idan ka tambayi dalili a wurinsa sai ce imamu malik rahimahullah ya ce kaza in ka ce to bayan wannan dalili fa sai ce kala suhununu mithlahu imamu suhununu ma ya faɗi haka duk wanda bai koyi da magana suhununu ba fa to muna tambayansa akwai aya tambaya a kansa in ka ƙara cewa bayan wannan ina dalili fa in uttu qalu haka za qala ashabu sai ce imamu ashabu ya ce kaza duk wanda bai faɗa abin da ya faɗa ba yana cikin matsala akwai irin waɗannan maganganu da dama na mazahib amma mu gane ta'assubanci fa bai kare akan masaba ada ba har yanzu akwai har a yanzu idan ka rike magana ta Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani kace duk abin da ya faɗa a duniya Allah ya masa rahama shi kadai ne hujja ya zama ta'assubanci ko ka rike Sheikh bin Bas rahimahullah kace iya maganar sa addini da dalili ko ba dalili shi ma ta'assubanci ne Allah ya masa rahama ko ka rike maganar Ibn Usaymin rahimahullah ta'ala kace duk abin da ya faɗa shine addini ya zama ta'assubanci waɗannan duk manya manyan malamai ne na duniya da muke da kyakkyawar shaida akan su amma ba ma'asumai bane ashi bi ma'ana tunda ba ma'asumai bane suna iya yin daidai dubu ɗari kuma su yi kuskure kwaya ɗaya so in ka kai matakin ɗalibin ilimi inda suka ba da hujja gamsashiya ka ɗauka inda suka saba sai ka ɗauki wanda ya fi dalili a cikin sai za ka wanda in dai albani rahimahullah ya magana shek muhammad nasir dinar albani allah ya masa rahama muhaddithul asr to duk magana a duniya in ba ya taba bai yadda da ita ba shi ma ta asubanci ne akwai inda zamu ɗauki fatawar albani rahimahullah mu bar ta bin bas rahimahullah akwai inda zamu ɗauki ta bin bas rahimahullah mu bar ta albani rahimahullah akwai inda zamu bar ta albani mu ɗauki ta ibnu usaymin rahimahullah akwai inda zamu bar ta ibnu usaymin mu ɗauki ta albani rahimahullah me dalili hujja muke dubawa wanda kowa a cikinsu in ya faɗa aka saba sai mu duba wa ya fi ƙarfin hujja sai a ɗauki wanda ya fi ƙarfin hujja shi ne addini shi addini da hujja ake ba wane ya ce ba shi yasa wata ran sai mu ce fatawar Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ita ce anan wata ran mu ce fatawar bin Bas rahimahullah muka dauka wata ran mu ce Ibn Usaymin wallahi ba da ka bane muna duba ƙarfin hujjar da kowa ya kawo a maganarsa duk wanda ya bada ƙarfin hujja addini muke sai mu bar sauran sai mu dauki tasa mu yi aiki da shi saboda dukkaninsu a zamaninsu kowa ya yabi ɗan uwansa in ka ɗauki sa Sheikh bin Baz rahimahullah akan Sheikh Muhammad Nasir Albani rahimahullah yake cewa ma ta hata adimi sama'a alamu bil hadid min akhina Albani yace karkashin inuwar saman nan ba mu san wanda Allah ya bawa baiwar ilimin hadisi kamar dan uwan mu Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ba shi Albani rahimahullah akan Ibn Usaymin yace dan uwan mu Sheikh Muhammad Salih Al-Usaymin rahimahullah Allah ya masa baiwa da sarrafa fikihu da iya cire dalili a cikin Qur'ani da hadisi shigen bai wadda Allah ya yi wa annabi Dawuda wajen iya sarrafa karfe ya yi kere-kere da shi. Yadda yake sarrafa karfe Ƙur'ani ya yi bayani, ya ƙera abu da shi ya ce haka Allah ya yi wa ɗan uwanmu Ibn Uthaymin rahimullah baiwa da istin baɗin dalili a cikin nassi. Bin Bas rahimullah yana makaho ya haddace Ƙur'ani. Ai anan ya ishe ka hujja. Yana makaho ya haddace Sahihul Bukhari ga baki ɗayansa. a makanci kai ga idanka guda biyu da rodoro mai kayar da ce ba sai ka gaya ba ka ba wa kanka amsa so addini dalili ake dubawa mafhum am yattabi mala yace mutum zai rike kawai kaulin malami ɗaya ne yayi ta asubanci au yattabi ma tarajja indahu min dalilin ko kuma kawai zai duba abin da yafi karfin dalili walau kana mukhalifan لما ينسب إليه من هؤلاء الأئمة ولو كان مخالفا لما ينتسب إليه من هؤلاء الأئمة ko mutum zai bi dalili ne ko da ku dalilin ya saba abin da waɗancan manya-manyan malaman suka sabawa wanne zai yi tambaya ne shin mutum zai ɗauki maganar malami ɗaya ne ya rike a inda ya dade ya kuskure ko kuma zai duba ƙarfin dalili ne duk inda dalili ya fi ƙarfi ya gamsu sai ya ɗauka ya ce wal jawabu huwa sani amsa shine dalili ake bi ba malami ake bi ba ko a yau a Najeriya kace iya abin da Isa Ali Ibrahim Fantami ya faɗa shi kadai ne addini wallahi kai kuskure ta asubanci ne wata ran zamu dace ba a mana wahayi wata ran zamu yi kuskure shi sa kake ga wata ran idan muka ga dalilin da yafi fatawar da muka baka sai mu zo mu ce fatawar mu shekara kaza kuskure ne ga dalili da yafi wannan karfi saboda duk tun daga zamanin sahabbai ba malaman da ba sa canja fatawa in dai malaman Allah ne babu su a yau idan na zauna zan gaya maka fatawar da albani rahimahullah ya yi shi albani babba ya canja zan baka fatawoyin bin bas rahimahullah da ya canja zan baka fatawoyi na ibnu usaym rahimahullah da shi da kansa zai ce nayi fatawa kaza lokaci kaza amma ban tuna hadisi kaza ba na san shi yanzu da na tuna na canja fatawar a Najeriya ne kadai mutum a duniya zai zauna gaban ka ya koya maka addini ya ce maka ni gatan da Allah ya mini shine duk duniya ba ni da malami kuma sai ka samu wasu marasa hankali wai kuma za su saurare shi wahayi aka masa ai duk mutumin da ya ce duk duniya bai da malami in ma ka je jin karatu ta shika gudu da wuri don ko annabi Muhammad iya da malami ai mala'ika jibril ke kawo masa ko annabi bai zauna aka jefo qur'ani ba san da yazo koya ba a karantarwa ma ana koya masa ladabin koya la tuharrik bihi hatta ladabin karatu sai an koya masa ko mutun yace ni tunda nake ban taba warware fatawa ba to wannan ɗayan biyu ne ko kuma daman ba malamin bane ko kuma ba Allah yake nufi da karatun ba wallahu alam bisawab amma ba mutumin da zai rika shiga labirarin sa yana bincike kuma yace bai canja matsayi ba to ba addinin yake yi ba imamu shafi rahimahullah ke cewa ban taba ƙara research ba bincike face ilimi na da ya karu ya canja mun na ƙara gane ashe da ni ban yi karatun ba tafiya kawai imamu shafi ya ziyarci kasashe ya zo misira ya gana da malamai da ya koma ya fatawa sai ka ji an ce tsohuwar fatawar shafi rahimahullah ya ce kaza amma bayan ya yi yawon duniya ya canja fatawa saboda yawon duniya kadai ya isa sa ka canja fatawa wani tun da yake a ƙauyen Gombe ko ƙauyen Borno ko ƙauyen Bauchi ko Kano bai taɓa fita ba ran da ka ɗauke shi ya kai shi saudi arabia ka kai shi london ka kai shi dubai wallahi ya da sai ya gane cewa fa ashe fatawar ma akwai abin da sai ya yi kaffa kaffa shi sa bahaushe ya ce tafiya mabudin ilimi malaman saudi akwai da zaka je gaban su idan ka musu tambaya sai su ce kasar ku ba malamai ne in akwai sai ce ku je ku tambaye su saboda malaman da ke kasar sun fi gane halin da kuke ciki za su ba ku fatawa irin wannan akwai fatawar da a saudiya malami zai ce maka haramun ne amma an ka je amerika sai malamin can ya ce halal ne saboda me saboda kuncin da addini ke ciki a amerika a saudiya baya cikin wannan kuncin akan islamic finance a saudiya kana da zabi in ka je wata kasar baka da zabi abincin da zaka ci akwai abin da a saudiya ba zaka ci ban ka je can sai a ce halal ne ka ci saboda halin da ka samu kanka saboda sai an duba kuncin da mutane ke ciki da adadin su da gatan addini a musu fatawa shi yasa kullun idan za a yi fatawa a duba halin da mutane ke ciki an tambaye Sheikh Muktaru Shankiti rahimahullah lokacin yana karantar da Umdatul Ahkam a masallacin Manzo Allah sallam akan me matsayin kallon TV a gida ka kunna talabijin ka kalla sai ce wallahi ba zan yi fatawa ba tunda nake a rayuwata ban taba kallon talabijin ba don haka ban cancanci na yi fatawa akan talabijin ba sai dai ku samu malaman addini da suke da talabijin suke kallo su za su yi fatawan halal ne ko haram amma ni ba na kallo ba zan yi fatawa a kansa ba a najeriya ne kadai mutum zai zauna a kujerar fatir ya yi fatawa akan medicine ya yi akan human anatomy ya yi akan human physiology ya yi fatawa akan bitcoin ya yi fatawa akan cryptocurrency ya yi fatawa akan mining ya yi fatawa akan islamic finance ya yi fatawa akan astronomy duk wani kuma ba zai kafa hujja da kowane malami a duniya daga ƙashin kansa zai fatawa kuma da ya yi waye ko neko da ci credit biyu da haka ya bar bokon ya gagara yi ko biology da chemistry bai ci ba kuma yanzu sai ya fatawa a najeriya fi kada kyau nan a duniya smart chips ne kadai za a yi fatawa a United Arab Emirates two years ago sanda aka gayyaci masana addini da masana kimiyya mutum sama da ɗari biyu a duniya ni kadai a lokacin suka gayyata daga West Africa duk da ni almajiri ne duk malaman da ka sani a duniya babu wanda ba sa wurin saboda za a yi magana na ilimi an gayyato masana daga America daga France daga China an gayyato malaman addini daga duk duniya kwanaki aka yi ana bugawa don a yi fatawa akan smart chips amma gabanin su yi wannan zaman a Najeriya an sha fatawa a kansa an wuce kuma wanda ya fatawan daga ya fara zaka bici bai ma fahimci abin babare fatawa mu tsere tsere muke mu yi fatawa akan matsala Allah shi samu wanye lafiya Allah shi samu wanye lafiya malam yace aljawabu kuwa sani kullun dalili ake dubawa ba waye faɗi fatawa ba duk wani malamin da kake ji su a duniya in ka rike maganarsa shi kadai a duniya kace ba za ka da baki tare ba ya zama ta'assubanci ya zama ta'assubanci kuma duk malamin da ya san Allah baya koya dalibansa ta'assubanci shi ne ta inda in ba shi ba ba kowa shi kadai ne malami ba haka malinta take ba akwai abin da ka sani wani bai sani ba akwai abin da wani ya sani kai baka sani ba ka ba wa dalibai freedom duk inda suka ga dalili mai ƙarfi su ɗauka su bauta Allah haka ake addini duk inda ka ga dalili ɗauki kai addini amma ka ce ɗalibanka kai kaɗai ne malami don haka kowane malami ka ci mutuncinsa ka zage shi kamar kazafi don a ce me don a ce kai kaɗai ne kawai malami aluja a sama salamar ya lalace ran da mutuncinka ya zube sai ga ɗaliban kuma sun zama me sai ka ga sun zama khawarici saboda da haka ake khawarijanci sai an zubar da mutuncin masu addini sai ɗalibai su mai da kansu malamai sai a koma khawarij falwajib ala man alima bidalil an yattabi ad-dalil duk wanda abin da ke zama wajibi shine duk wanda ya san dalili ya tabbata daga aya ko hadisi babu son rai to dalilin ake bi ba malami ake bi ba babban hujja ka gaba ga Allah shine an ja mun aya ce aka ce magabata sun ce sai na dauka an ja mun hadisi aka ce magabata sun ce so ba malamin da ya ja kadai ba dalilin kake bi amfanin malamin biyu ne ilimin sa ya kai kuma addinin sa ya kai to in ya baka fitar sai ka aiki da ita so da ka addini dalili ake bi ba mutum ba mutum kowa yana iya dade yana iya kuskure wani a dari yayi dade daya kuskure 99 wani kuma dadin ne 99 kuskuren ne kwaya daya in akwai ilimi da addini to kuskuren dan kadan ne daidai din shine mai yawa don haka falwajib ala man alima biddalil an yattabi ad-dalil walau khalafa man khalafa min al-a'imma koda ko mutun ya saba wa kowa ne daga cikin magabata in dai iya da dalili sai aiki da shi mai iya yiwa akwai abin da imamu shafi'i rahimahullah bai gani ba da hujja yau sai hadisin ka san shi so kana iya barin fatawar shafi'i rahimahullah ka dauki dalili da ya inganta daga hadisi wannan bai zama ka tozarta shi ba ya zama cewa ka yi aiki da wasiyya ce ma ta imamu shafi'i don dukkan a'imma ɗin nan kowa a cikinsu ya ce in suka yi daidai a ɗauka in sun yi kuskure a bar kuskuren a ɗauki abin da yake daidai idan lam yukhalifu al-ijma' al-umma matukar mutum a wajen dalilin bai saba ijma'i ba in an saba ijma'i anan ko babu sauki na muku bayani mai tsau akan menene ijma'i ijma'i shine ittifaqul ulama ala hukumin shar'i ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam idan malaman duniya suka yi fatawa ta zama ɗaya ce a duk duniya akan hukunci ɗaya bayan rasuwar ko kuma bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ijma'i ya zama dukkanin su hukunci ɗaya ne salloli biyar ijma'i malamai sun yi akai azumin watan ramadana ijma'i ne na malamai cewa qur'anin da ke hannunmu ingantacce ne babu kuskure a cikinsa ijma'i ne cewa hadisan manzo Allah sallam wajibi ne a bisu ijma'i ne duk wanda ya soki qur'ani to ba a ragar masa don ya saba wa ijma'i Qur'ani ya cika don haka duk fahimta da ke ce maka Qur'ani akwai na kasu to karka saurara duk mutumin da ke sukan hadisan manzo Allah sallam ya ce duk hadisai kada aiki da su ya saba wa ijma'i hatsarin sukan ƙur'ani da hadisi a dunkule a soki hadisai dukka a ce hadisai yayi ne ko kawai kwata ne wallahi addinin ake rusawa don dukkan addini ya ginu akan ƙur'ani ne da ingantattun hadisai in dai kaga an soki ƙur'ani ko an soki maganganun fayyan halitta addinin ake so a rusa don addinin akan su ya giru su ne masadir na addini su ne asalin usulin da ake ciro hukunci a ciki a abu dawuda a tirmizi a nisa'i ibn maja ana iya samun wani hadisi an ganta wani bai inganta ba a nan bai hada ka ce an soki addinin duka amma mutum ya hada hadisan manzon Allah ya musu kudin goro ya ce dukka rabu da su ya fassara maka qur'ani ya ce nasa zaka dauka kuma ka bar tafsirin da manzon sallam ya yi shi an yi adalci akai in yau aka ce tafsiri kar mu ɗauki maganganun annabi da magabata to nawa za mu ɗauka shi wanda ya fasara maka a ina ya koya so ƙur'ani babu sauƙi duk abin da ke ƙur'ani daidai ne duk abin da ya tabbata ingantaccen hadisi daidai ne wannan tushen addini ne haka ijma'in malamai ya ce malam yi khaliful ijima saboda imamu shafi rahimahullah iya nuna wajibcin bin ijima'i da ayat da Allah ke cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wannan wajibi ne sai abi ijima'i kuma kissa muhimmiya na cewa ana barin mutane su bi dalili imamu malik rahimahullah lokacin da abu ja'afar al-mansur rahimahullah shine khalifa na al-abbasiyya na biyu da aka yi shi yazo madina ziyara yana khalifa na biyu sai gamu da imamu malik sai tambayi imamu malik fatawa addini sai ji imamu malik ya kira masa hadisi qala rasulullah kaza in ya tambaya sai ji ya ce qala rasulullah kaza in ya tambaya sai ya ce qala sahabiyyu kaza yana ta kafa hujja da hadisi sai ya ce wa imamu malik wallahi anta aqalun nas wa a'lamun nas ya ce imamu malik ni ban ga mutum mai hankali da ilimi irin ka ba a rayuwata gaba daya abu ja'far mansur an haife shekara 95 ne bayan hijira ya koma ga Allah shekara 158 bayan hijira ya shekara 63 a gregorian a nan duniya shine khalifan al-abbas na biyu sai ce imamu malik a rubuta mana littafin muwatta imamu malik sai ya rubuta littafin muwatta saboda me saboda a lokacin ya haddace hadisan da ka iya cikin mu'ujiza ta addini Qur'ani da hadisi asali aka ake haddace su yau sai an rubuta Qur'ani za a yi limancin tahajjud aran suna nan wurin ko ba Qur'ani anan in an ji aya kuskure anan za a kalubalanci mutum kuma muna da ɗaliban da sun haddace hadisai duka kutubus sitta in ka ja hadisin kai kuskure za a gyara maka in banda takaddun addini duk duniya ba littafin da ake masa wannan hadda thesis ɗinka na digiri ko masters ko PhD baka haddace shi ba in an yi kwacin wata jumla a ciki ayo ba za ka tuna ba kuma kai ka rubuta amma in an ja aya sai ka tuna fa wannan aya ce kai ka santa mu'jiza ce ta maganganun Allah da maganganun fiyayyen halitta Imam Malik ya rubuta muwatta sai Abu Ja'far al-Mansur rahimahullah yana wannan magana cikin al-intiqa an al-a'imma an al-thalatha al-a'imma na Ibn Abdul Bari shafi na 41 sai Abu Ja'far al-Mansur rahimahullah yace zan wajafta wa mutane aiki da muwatta yace inni aratu an u'ammima 'ala an-nas kitabal muwatta wa an ulzima an-nas al-akhdha bihi wal'amal bi muhtamawa ya ce zan wajabta mutane aiki da muwatsa da duk dalilin da za a ɗauka na shari'a kar a fita a muwatsa kuma a rika aiki da dokar da ke ciki imamu malagar mola ce ya imam ya amiral mumin la tafal kar kai haka mutane suna da wasu hadisan da ni ban sani ba suna da dalilai da ban sani ba in ka wajabta musu me za su yi da hadisan da ya inganta a cikin su wanda ba sa muwatsa ka duba irin adalcin imamu malik rahimahullah inda yau wani ne ya samu dalili ya rubuta littafi aka ce za a wajabta addini sai da sai ci a bismillah amma shi ce kada a yi haka a bar jama'a su duba karfin dalili in magana ta tafi dalili a ɗauka in ba tafi dalili ba a bari imamu malik rahimahullah ta sai suka masa tambaye fatawa kamar yadda ja'far bin sulaiman ya shine ainihin gwamnan garin madina ya tambayi imamu malik akan me matsayin shugaba ya tilasta a masa mubaya'a imamu malik ya ce mubaya da aka tilasta ta batacciya ce sai kuma suka yi fatawa cewa in mutum ya sake matarsa a tilas a ɗaga masa bindiga a ce sai ka sake matarka me matsayin sake matar saboda kana tsoron kisa imamu malik ya ce matar bata saku ba sai shi ja'far bin sulaiman gwamnan madina ya ce imamu malik sai ya canja fatawa sai ya ce wallahi ba zai canja ba wannan maganar da ya faɗa haka ya fahimci addini yasa aka kama imamu malik aka dake shi har ya kai matakin da ka faɗa sanar an fita wannan socket din ya fita socket din kafadarsa gaba daya tun buke lokacin da shi Abu Ja'far al-Mansur rahimahullah yazo Madina ya ji labari ya kira Imam Malik ya tuba ya bashi hakuri yace wallahi bai san masa haka ba ya dauki wannan gwamna ya koma da shi Baghdad yace ba za mu bari a ci mutuncinka ba mu mun san kai mai addini ne kuma wallahi ban amince da hukuncin da ya maka ba ya ba imamu malik hakuri ya ce na gina maka gida na sarauta a bagdad ya ba shi kuɗi ka koma bagdad imamu malik ya ce wallahi na gode gidan nan a ba wa ɗaliban ilimi kuɗin nan na haƙura na fi sha'awa na rayu a garin madina na rasu a garin madina imamu malik rahimahullah ya haƙura da wannan ya ce baya bukata amma duk da haka za a ce wa mutane su yi aiki da muwatsa wajibi ne ce wallahi kar a yi addini yana da freedom a bar kowa ya duba ƙarfin dalili ya aiki da shi ya ce arada an yi annima kitabar muwatsa alal amsar da manufar duk duniya da muwatsa za aiki ya ce a so wannan shi ne addini a bar mutane su ɗauki dalili su yi aiki da shi in ka ji dalili a bakinmu mai ƙarfi ka ɗauka in ka ji dalilin da ya fi namu a bakin wani je ka ɗauka da dalili ake addini ba bin malami ɗaya ba Allah shi samu wanye lafiya an ce mun lokaci ya yi kuma za mu yi kwanan jeji kenan sai mu dakata a nan darasi na sha biyar sai mu tashi a kan wurin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم